mutumin da ya yi abokantaka da mai sai da turare in dai mutum ya yi abokantaka da mai sai da turare to ko ba a bashi ba to zai tashi da ƙanshin turaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi abokantaka da mai kiri abin da yake nufin kiri shine ziga zigi ziga zigi wajen ira yawa to idan mutum ya yi abokantaka mai ziga zigi wajen kira to insha Allah ko ba komai rigan su da ta huje wannan kaga ashe wa fil liqa'u liqahun idan aka haɗu haɗuwa yana sa aihuwa haɗuwa ne ke sa aihuwa wa fil liqa'u liqahun idan kuka haɗu da mutum wato mace ta haɗu da namiji Allah da shi Allah yake aifar da mutum kenan mu babu laifi kenan dan an haifi irinmu a cikin wannan hadara Allah ya sa aka ce an sami kaman irin tafiyarmu a kai wannan ba abin mamaki kamar yadda ɗan fir'auna ya zamo inda yana da ɗa inda ɗan abu jahal ya zamo ya gaji abu jahal a irin siffansa ko ya gaje shi hissan ko ma'anan ko hissan wa ma'anan gaba ɗaya ya zamo ɗansa ɗansa ne wanda in ya haife shi ya zamo an samu irin wannan gidan na ƙiyayya wajen aihuwa ko kuma gashi nan dai haka ‘ya'yan mutanen kirki suka haifi ‘ya'ya irin nasu su kuma mai arziki mafi yawa yana aihuwan mai arziki kuma ana samun saɓani kamar yadda Allah yake maganan cewa ta khurujul hayy min al mayyit wa tukhrujul mayyit min al hayy to ana samun kuma dan da zaka haife shi da ma'anawiya ya fita daga irin ma'ananka ka haifi da kai training ɗinsa ya samu abin da ya samu abin da ka samu ka haifi ɗa ba ka haifi ɗa ba ka haife shi da kyakkyawan ɗabi'a ma'ana ya amfanu kamar yadda kake kuma ya ci gadon gidanka a ma'anawiyya ba hissiyan ba to mu ‘ya'ya ne na shau tijani ‘ya'ya wanda gadonmu ba na rabon kaya ba ne gadonmu ba na rabon gida ba ne mu ba na rabon dukiya ba ne a gadonmu a kan tafiya ne zuwa ga Allah wannan shi ne ake kira waladun ruhi waladun ruhi ɗa ne na ruhi saboda haka mu iyayenmu muna ‘ya'ya ne na jiki a jikinsu kuma muna ‘ya'ya ne na ruhi lokaci guda ɗaya saboda irin tarbiyyar da suka ba mu mu ci gadonsu kuma mu ci gadonsu akan manzo Allah eh mu ci gadonsu mu ci gadonsu akan manzo Allah wannan kuma zalika fadlullah yuti man yasha'u saboda haka muna godiya da ni'iman da Allah ya mana wannan shine kofan sanin annabi Muhammadu shine la in shakartum la azidannakum godiyar muke nunawa tare da ba za mu iya nuna godiyar ba muna roƙon Shehu Tijjani Shehu Ibrahim su miƙa mana godiyar mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ni'iman da Allah ya mana saboda shi Allah ka ba mu daman cika wannan haƙƙi na soyayya. Shi soyayya zan yi bayani misali yadda za gane, kaga waradiyallahu ta'ala na yi magana na tafsiri dan ce Allah salli ala sayyidina أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وأن النايوة النبي محمد ne. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله كذا صحابة النبي سن شيغا روحانية سنة tare da mu وعلى رأسهم أبو بكر الصديق سيدنا عمر عثمان علي سعد سعيد طلحة الزبير أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوفي وكافة أصحاب رسول الله da sahabban annab sahabban manzon Allah kaf su shigo wannan mazaunin da muke karatun nan almuhajiri na wal'ansari da wanda suka yi hijira da wanda suka yi madina suna nan wurin wattabi'ina wattabi'ihim da su da wanda suka yi kaga hairul quruni qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum duk wannan isarwan suna ciki a kowane lokaci na hudu ba na suna halarci a gurin ruhaniya ne na gayyace su sannan zan gayyaci shehu tijjani da shi da dukkan wa'inda suke ta'alliki da shi sannan zan gayyaci shehu ibrahim da duk wa'inda suke ta'alliki da shi sannan kuma zan gayyaci shehi na murabi na wanda shine dalili na zuwa ga shehu ibrahim wannan ruhaniyar gabaki daya wallahi suna suna intizari na a lokacin da duk nake magana haka abin yake dukkan sai hankalinsu ya dawo kaina wannan shine dalili kuma na tambayi ya himmata shehi hijiri lana bi hadal mahadari to wannan shi a sufanci abinda khayal sanin abun kawai kana tare da abun to yana tare da kai rashin sanin kana tare da abun shine ka tafi wani guri daban amma duk wanda ya kadarta Allah yana nan to yana nan annabi yana nan yana nan din duk wanda kake gaita to mu a ruhaniya mun tabbatar da wa'annan abubuwan suna tare da mu to haka abubuwan yake shi kuma sufanci da'iman abin da yake bukata ba zawahiru bane ba watsinu ne shi aikinsa yana buduwa ne a baɗini shi yasa idan wali ya mutu ya koma ga Allah ya fi aiki fiye da yadda yake raye saboda a raye yana da tarƙoƙo yana da igiyan shari'a yana da iyaka amma daga ya koma wajen ubangiji babu shari'an ai saboda haka duk wanda ka sa hannu zai sa hannu duk ko ina yana sa hannu cikin dukkan lamari kajiyar da abubuwan suke saboda haka wannan shine manazil da ake saukarwa idan mutum yana son ya san sufanci da wannan zai sani amma in ya tsaya yana lura da idan zahiri ne a zai sha wahala zawahiru yana tabbatar maka ne da ka tafi akan waɗansu abubuwa amma za ka ga duk abin da yake gaya maka nan ba waɗin ne kuma yanzu za gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yayi magana ya shiga ya fita ya shiga ya fita matarsa tana wuri sai ce ala u'allimiki ba zan sanar da ke ba ba zan nuna miki abinda in kin yi shi yanzu kalma ne guda hudu ya fi aikin da kika yi tun daga asuba zuwa lokaci kaza subhanallahi subhanallahi tabla'ul mizan subhanallahi subhanallahi mil al mizan tamla'ul mizan wayannan siffofin ya nuna mata kalma ɗaya ne tamla'ul mizan ba tamla'ul mizan ba adadu halqi wa rida nafsi wa zinatu arshi wa midada kalimatihi kalma hudu ne amma maza Allah ce ba ta yi aikin tun da asuba da take yin wuridi har zuwa yanzu ba ta yi kaman wannan ba gashi kalma guda hudu ne amma ya auni komi kuma sun yi sai da Aisha radiyallahu ta'ala na me kike karantawa ta faɗa masa ga abubuwan da take karantawa tana yin addu'a wa kaza da kaza da kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ki sa addu'an da zai zamo ɗayu ne kawai ki haɗa komai ba nan in ka ce wa radiyallahu ta'ala an sahaba Allah kai da sahaban annabi duk sahaban annabi akwai kana da hannu a kansu idan ka zo ka ce Allahumma ghafir li ummati Muhammadin Allah ka gafarta wa al'umma annabi Muhammad duk al'umma annabi Muhammad sun shiga kuma kana da kamisho a kansu gashi kalman hafifa sakila ga ta karama ce Allahumma firri ummati Muhammadin Allahumma barik li ummati Muhammadin Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ka shigar da su Allah ya musu gafara ka roƙa to kai kanka ka roƙi abin da aka roƙa kai ma a kanka to kaga ashe kana da lada akan domin ai duk wanda ya aikin alheri yana da lada goma ne to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka faɗi wannan lada goma goma goma yana to irin wa'annan to kaga in ka duba wannan ai ba zawahiru bane ba zahiri bane abu ne wanda kake cin ganima bulus a zaune a kwance a kashin gide amma kuma baka san kana yi ba Allah ka taimake mu Shehu Tijjani Allah ya ƙara masa soyayya da kusanci da manzo Allah Allah ya buɗa mana mu kuma mu gane shi Allah ka buɗa mana mu gane shi su maƙala radiyallahu anhu shaujani ya ce wa bayani tadarij yanda hauhawan abin yake fi hadhihi al-maratibi al-mazkura cikin wannan martabobi da aka faɗa na baya ga yadda suke ai mun faɗa muhabbatu zati al-aliyya muhabbatu shukuri shine muhabbatul ala'i wan ama'i muhabbatul iman to shi sai zama muhabbatul imanin ya kasu shi ma kashi biyu ne akwai siffa sannan kuma akwai zati sannan akwai kuma muhabbatul uluhiyya shine shehu tijani sai ya warware kowanne domin in aka ce muhabbatul sifati to za ka ga rizku ya shiga ciki rizku mawhibatu kaza da kaza idan aka ce muhabbati zatil aliyya karara to zaka ga alkibriya'u wal azmatu wal izzu wal jalalu wal ulwi shi tsantsa cewan babu wani abin da yake babu wani abin da yake tare da shi haka saboda kowane kujera na Allah wancan sai zamo rashahatun kamar yayyafi ne yayyafi yayyafi kuwa ka san gurin da ake yin shi to kamar rashuhun ne haka abubuwan suke tafiya wallahu alam to wa fasahibul mahabbatul iman mahabba ta imani sahibinta idza dama tawajjuhu biha ila Allah idan da imanin nasa soyayyarsa na imani ya yi tawajjihi zuwa ga Allah wala zama kalbahu ya lizimtar da zuciyarsa in ta kalami na ila muhabbatul alai to za ta fita za ta tashi dama abin da ake bukata duk wani lokaci ko menene mutum ya gane idan kana da imani to imanin neman mafita kake yi a gurin neman mafita kake yi shine da ka ji manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu halaka illal alimuna mutane sun halaka malamai ne ba su halaka ba sai kuma manzala ya sake cewa al'alimuna halaka malaman ma sun halaka illal amiluna masu aiki da ilimi ne ba su halaka ba sai kuma manzala ya sake cewa wal'amiluna halaka su ma masu aikin sun halaka illal mukhlisuna sai masu yi dan Allah su ne ba su halaka ba sai ce kuma wal mukhlisuna ala hadarin azimin su kuma suna kan tsantsi saboda ba wuya za a bugo su su dawo ƙasa domin kana kana ƙara hawa martaba ne dokokinka na ƙaruwa eh a halin Allah ba yanzu kana jahilinka ai komi za ka yi komi za ka yi amma kana fara sanin Allah ko a ƙa'idan tarbiyya ai daga zaran ka fara sanin Allah a matakin tarbiyya to zunubinka ne kuwa yake kuma saboda ai kayi abin da ka sani wannan saboda ka ganganci sunan shi ba rashin sani ba to ana tafiya ne mutum yana ƙara kiyayewa to idan ka samu muhabbatul iman iza dama ta wajubi ya ilallah ta'ala wala zama kalbahu to zai lizinci menene imanin nan menene maharajin imani to imanin nan shine zaka dinga dubawa yadda zaka dinga kallonsa a kowane lokaci kana kallon imanin a kowane lokaci kana tafiya to daga wannan ne sai kuma ka ciru ila mahabbatul ala'i sai ka koma mahabbatul ala'i wannan ama'i ashe imaninka ya ja ka kaga an ka duba can baya annabi uh, jibril alaihi salatu wassalam ma huwa islam أخبرني عن الإسلام الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هكذا نقول فما هو الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله كما da gaskiya da Allah ba da gaskiya da Allah shine yadda da duk abin da Allah ya zo da shi kuma ba da gaskiya da Allah shine yadda da duk abin da Annabi Muhammad ya zo da shi ka gani amma aka ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhiri ka gani to ba da gaskiya da duk wa'innan abubuwan da su faru ka san za su faru eh ka san za su faru duk abin da annabi ya zo maka da shi gaskiya ne ka gama sanin abin da annabin ya zo da shi ne a'a to tun da baka gama sanin abin da annabi Muhammad ya zo da shi ba kana sani ne kawai to duk wanda kai samu ka ƙara kiyayewa duk ilimin da ya zo maka ka ƙara kiyayewa duk ilimin da ya zo maka ka ƙara kiyayewa kaga wa mala'ikati mala'ikunsa suna ƙarƙashin ma'aikatansa ne wa kutubihi littafin da ya zo da shi ka ji maganganun da yake faɗa duka ne ka san alƙur'anin ne ka san hadisan annabin ne a'a wani abin ka sani to wanda ka sani ka riƙe ka kiyaye ya zamo shine mizaninka shine a nan ne za ka gane abinda manzala alhairu kulluhu fittiba'i dukkan alhairi yana cikin bi ne la fittida'i ba cikin barin kaginawa ba to abubuwan da yanzu mutane suka lalace mafiya yawa kagen nasu suke yi ba su tsaya a kan ainihin abin da ake ba sai mutum kawai in yayi kwatance kwatance za ka ga har masu ba da fatawa za ga suna ba da fatawa da ra'ayi ne kawai to wannan shine ke sa ƙarin halakan mutane saboda maimakon ka ce baka san abin ba sai ka kawai sai ga to da ka ji kunya a matsayinka ka ce baka sani ba to kawai gara ka ca ba kuma me zai faru ya faru to kaga wannan fita daga wannan shi da ka san intikali min ha ila mahabbatil ala'i sai ka san ala'u ni'imomi ala wannan ama'i da ni'ima to wannan ala'u wannan ama'un nan wannan ala'u wannan ama'un nan shine ka gane madarij shine mafitan annabi Muhammadu domin huwa asalu kowane abu na asali sai ka gane to ainihin haka ne abin yana koma wajen annabi Muhammad ne abin yana koma wajen annabi Muhammad ne duk kaza za ga ya koma fada annabi Muhammad ne duk to wannan sanin ala wannan ama'un to shine alaman shukuru eh ka gane Allah kenan kana godiya amma matukan in kana ganin akwai wani ala wannan ama wanda ba daga annabi Muhammad yake ba to wallahi tallahi baka san komai ba daga zaran kuma ka fara sani to shikenan ka gane babu shukuri da nan da wannan godiyar ne ake shigan halaran rabbul izzati da wannan godiyar ake shiga halaran rabbul izzati to wannan shine wannan li'annaha domin ita a'ala ita ce mafi ɗaukaka akan muhabbatul imani ka gani a'ala domin ita shukuru yana gaba da imani shine ai daga imanin ne ake zuwa shukuru to shukurun kuma shine kofa budaddiyan kofar da ake saduwa da Allah in ta rufe shine la in shakartum la azidannakum idan kuka gode mun ni kuma zan kara muku in ka gode mun zan kara muku in ka gode mun zan kara muku shi da aka ji shi Ibrahim yana cewa qulu alhamdulillah shi yasa ake kira dariqan tijaniya dariqatin shukuri dariqatin shukuri ita ba ana karanta ta bane dan wani abu ai sai ku lura ai ana karanta ta ne dan a san annabi Muhammadu shine da aka ji salatan tu'arrifuna biha iyahu Allah muna karanta wannan salatin ne don ka sanar da mu waye annabi ba don ka shiga aljanna ba ba don shiga aljanna ba ne a'a dan ka san annabi muhammadu ne to sanin annabi muhammadu shine babu shukuri to kuma babu wani kofa gaba ɗaya a cikin kofofi da ubangiji ya yi in ba na annabi muhammadu ba sanin annabi muhammadu shine komi domin ayin ka ga handi oban da Allah yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama handi oba ne wanda ubangiji ya nuna duk abin da za ku karba a wajen wa za ku karba a wajen annabi ne to in ku aka nuna maka duk abin da za ku karba ku karba a wajen annabi muhammadu ku karba a wajen annabi muhammadu wannan abin da Allah ya ce kenan duk abin da za ku karba ku karba a wajen annabi muhammadu ai an nuna maka matsayin annabi muhammadin ya isa ne akwai nasi aiko hmm laqad kana lakum fi rasulillahi ko ba shine nasin ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ce liman kana yarjullaha wal yawmil akhir akwai wata kofa wanda na ce duk komi am liman kana yarjullaha in dai har Allah kake kake kauna wal yawmul akhir da ranan karshe kana tsoron ranan tashin kiyama me zai faru to ka karba a wajen Annabi Muhammadu waye kofa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wayannan kofan akwai wata kofa bayan wannan babu amsar kenan duk nassin qur'ani ya faɗa maka sannan Allah ce ce mata in kana in ka koma ne kana ganin cewa za a dawo ta ɓangaren shari'a ne sai Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم na yi rantsuwa da ubangijinka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutane ba za su zama muminai ba ka gani mutane ba za su zama muminai ba hatta yi hakki muka fi ma shajara bainahum sai sun kawo duk rikicinsu gabanka duk rikicinsu wanda suka kullo ko aka kulla musu sai su kawo gabanka sun malayi jidu fi an fusim harajan mimma qadaita sannan kuma duk abin da ka hukunta kar a samu wani ya kunkuni wai sallimu taslima ya miƙa wuya kawai ka ji wannan sai kuma Allah ya sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya rasulullahi ka faɗa musu mana ka faɗa musu ku ji wa kuntum ala shafa hufratin minan nari dukkan ku fa'yan wuta ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kaza kun minha dukkan ku 'yan wuta ne ni na cire ku daga cikin wutan wannan duk manzo Allah ne fa kaga babu shukuri ne in ka gane manzo Allah a wannan ai wannan mahallin ya fi mahallin imani soyayya kaga ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a babu shukuri wa qad kuntum ala shafa hubratin minan nari fa an qazakum minha me laifina dan na fitar da ku daga wuta na sa ku a aljanna shi ne laifina shi ne ba ku yarda da ni ba shi ne ba kwa so na shi ne kaza shi ne kaza kamar haka shi yasa sai Allah ya ce to laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah fa yayi kyauta wa mu'minai ka gani mumini Allah ya muku kyauta ku mu'minai iz ba'atha fikum rasulan min anfusikum tunda turo muku wannan annabi da Allah me mutum zai gane ba tallan annabi Muhammad ake yi ba karatun ne kawai yayi karfi shi yasa sai mutane ba su iya gane annabi Muhammadu ba amma kuma duk nassin Qur'ani shi yasa shi wata jani yake cewa law su'iltu alfu alfu ma- alfu alfi mas'alatin la ajabtukum bi su'alin wahidin saboda fagen da Allah ya bashi na ilimi ya ce da da ku mun tambaya dubu to da hujja ɗaya zan ba ku amsa hujja ɗin kuma za ta gama da- za ta gama da ku miliyan amsa miliyan law su'iltu alfu alfi mas'alatin da za ku tambaye ni tambaya alfu alfi ba duk miliyan kenan ba mas'alatin la ajabtukum bi su'alin wahidin ce, to dukan yara zan muku zan ba ku amsa ɗaya kawai ya wadatar da miliyan ɗayan nan kuma duk inda kuka shiga haka za ku sami hukuncin a haka saboda haka shehu tijjani malamin duniya ne malamin lahira ne babu wani abin da za a iya faɗa a kansa eh babu wannan shi ne kuma abin da ya sa ai kun ji wani abu su sufayen malaman sufayen wanda suka cika duniyan gabaki daya ai wannan tambayar jawahirul ma'ani ma'anansa an tambaye wani ya ce kaza Shehu Abdulkadir ya ce kaza Ah, Shehu ah, Izzuddin bin Abdulsalam ya ce kaza Um, ya ga sunan wani ya ce kaza wani ya ce kaza to me kai kuma za ka ce ya shi waje ne sai ce eh kujera kaza suka gani amma ba su kai gurin ba ne eh ba su kai ba ne duk tambayoyin da aka yi ai shine jawahirul ma'anin ce ya ɗauke shi a ɓangare kaza ne to amma ga abin da aka buɗa masa na ilimi ya gani amma kuma akwai abin da ba buɗa masa ba ne da ya ƙara gaba da zai gane shi ne jawaharul ma'anin to sai kowa kuma ya ɗauka matsayin jahilci ne ba jahilci ba ne a'a shi ne a jihalu ɗalibin bai san kan karatun ba to wannan shine abubuwan da yake faruwa ka gani wat to idan mutum ya duba nan kuma li'anna alamina wa sahibul mahabbatil ala'i wannan ama'i su wanda suka san mm, ala wannan ama'u idza dama ta'alluqu biha shi kuma in ka rike wannan kofan na babu shukuri kenan wa tawajjahu ila Allah bil qalbi ka fuskanci Allah da zuciya ala tariqiha wato ka gane annabin da kake son ganewa a wannan gurin ala dariqa in ta hadbi ila mahabbati sifati to za ta kai ka ka fara gane siffa za ka fara gane siffa shi kuma gane siffa a nan to shi ne kuma zai nuna maka anya aikin annabi anya irin na mutane ne za ka gane Ba- annabi ba kaman mutum ba ne anya a ce ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi'u a ce kowane masallaci annabi yana ciki ya nuna maka ba da irin sifar mutane ba ne anya a ce assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu mutane duniya su yi ma magana a ce duk lokaci ɗaya kuma ya ba ka- ya ba ku amsa lokaci ɗaya anya wannan sifar mutum ne ba a san mutum da wannan ba ka san Allah in duk duniya da su haɗu suna ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rahman rahimin ya kaza kaza kaza duk yana jin su ka san annabi Muhammadu ma haka ne yanda call ɗinsa ba engage na Allah haka call ɗin annabi Muhammadu ba engage ka san haka ne ito ka fara gane siffa na annabi Muhammadu ashe almajirin Allah ne saboda haka shine na'ibin Allah shine halifan Allah to halifan Allah kuwa kiyashi da sauro da maciji da shedan da komi da komi ya yi istiwa'i a kansu shi yake ba su komai saboda madadin daga Allah wajensa yake sauka watakila mutum zai yadda ko bai yadda ba kuma haka ne eh ko bai yadda ba haka abin yake yanzu ga abubuwa dai da yawa kawai fanta kala ilaiha hin izin to daga wannan sai ya ciru daga ya gane babu shukuri to anan kuma zai fara gane waye manzo Allah wayya alanin ha wannan siffan muhabbatu sifati shine kuma zai gane tafi shukuru tafi shukuru wa sahibul wa sahibul mahabbatu sifati ma'abucin soyayya na sifa idza dama tawajjuhu biha ila Allah ta'ala idan ya dawwama yana tafiya da ita wastaqama sayruhu ya samu istiqami wajen tafiyarsa wasu luku da shigansa in ta kalamin ha ila mahabbatin zati to shikenan kawai sai sallama wa ubangiji to anan ne zaka ji suna magana akan zati anan ne zaka ji an shiga cikin maganar zati komi na zatil aliyya zaka ga tana tafiya ne a yadda ake bukata da ita yadda kuma take ka sifa ya kuma zaci wani ala ita ce kuma mafi ɗaukaka eh wayan ce rabi'atul adawiyya wata rana ta zo ta samu wani yana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah akan dutse sai ta ce sauka munafiki ne kai kira Allah akan dutse ce banda munafinci da ta zo ta ce Allahu kafin ta ce Allahu akbar dutsen ya da gargaje saboda sanin Allahnta da nashi ba ɗaya ba ne shi yasa a wannan halayen ne za ka ji waliyi ya ce maka zo ka riƙe ni kai muridina ne riƙe ni rufe ido mu tsallake rafi in ka ce Allahu za ka nitse a ruwan amma ka kira sunana don baka san Allah ba in ka kira sunan waliyin kuma a tsallake rafin da kai a tsallake rafin da kai saboda kai ai baka san Allah ba to wayannan shine wanda ka sanin shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa uzkur ahabban nasu ilaika waqiya ce ta faru kafan abdullahi bin abbas abdullahi bin umara dukan su biyu riwaya ya zo kafar ta targadi sai aka ce masa uzkur ahabban nasu ilaika ka kira sunan mutumin da ka fi so abin da ka faɗa ba ka kira mutumin da ka fi so faƙala ya muhammada sai ce ya muhammada maza Allah kenan shi kenan salat sai kafa ta gyaru wannan mizani ne na gane tafiyan bayin Allah yadda suke cin gadon juna ni yaranka ne kai kuma yaron gwamna ne gwamna yaron shugaban ƙasa ne to zan iya mannuwa da kai don in ci amfaninka a wajen gwamna kai kuma ya je wajen gwamna ka roƙa shi kuma sai je wajen shugaban ƙasa shi ne ma'anan da shehu ibrahim yake faɗan a cikin bayi kowane bawa ai bawan bawan gwamna ba kaman bawan shugaban kasa ba ne to ai haka ne inda ka zo wajen bawan shugaban kasa da bawan gwamna da bawan dan majalisa misali ko ce na chairman to ai kai yanda kake ne kake kake fuffuka a matsayin kai bawa ne na chairman to ciyaman ɗin kuma bawanka ne yake kama kafa da shi dan kai kuma ga shi bawa ne amma baka yi suka ce mar bawa ba ranka yi ka ce mar shi kuma bawan shugaban ƙasa gwamna ne zai je na kama kafa da shi bai sai ce masa bawa ba ne dan ya fi shi shi kuma to haka abubuwan suke tafiya kowanne ko ka yarda ko baka yarda ba haka ne sai a ce maka ga fi'e ai haka ne to wayannan abubuwan duk yadda suke tafiya har halaran ubangiji haka ne ashe kowa yana da kujeransa ya ce ba za ka ga ba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an samu wani tangarda da shehunan kano da sani awal ai sani awal kaga ai a ibadan ya rasu sani awal ai a ibadan ya rasu ai bai kai shekara goma sha kaɗan ba ma kabarinsa ya buɗu ruwa ya rusa kabarin kuma ka sami shi yadda yake a cikin kabarinsa waƙiya da take faruwa na son a gane yadda abubuwan suke gudana ne kun san baban sani awal da da ɗan tinki halifa ishaqa kasan mahaifinsa shi ma ya tafi ziyaran kaula ne yana dawa Allah masa rasuwa yi alhaji rabiu ɗan tinki to a haka mahaifin sani awwal ai ya tafi ziyara ne ya rasu dalilin da shehu ibrahim ya ɗauki sani awwal kenan sai ya riƙe shi sai ya zamo shi ne pa ɗin shehu ibrahim duk wata ƙasa ta duniya inda za tafi sai ya je ko wasiƙan zuwa nan garin sani awal ne ya ba wa shehu ibrahim sani awal ne ya kai shehu ibrahim musaddidu su duk adadinsu suka je can aikin aikin haji a gidan sama mai hawa na ɗaya aminan a nan suka je aka ba su suka je wajen shehu ibrahim lokacin alƙali arabi yana da rai ya je aikin hajjin alhaji inu ali ya je aikin hajjin manyan garin nan duk sun tafi wannan aikin hajjin shehi da malal mai lawali baban shehu malal lawan namu mala abdullahi gezawa nan duk gaba ke tare suka fito suka je da su je wajen shehu ibrahim aminan da suka tare suka je wajen shi ibrahim amina sai suka sami sai alhaji arabi da shi da mutanensa a cikin hema sai suka ce ma sai dai arabi za mu je wajen shi ibrahim ne mun ji ya zo aikin haji sai shi ibrahim sai malam arabi ya ce za ku iya gayyatansa zuwa garinmu? Ni ne alƙalin lardi na Benue da Filato gabaki ɗaya. Saboda haka za mu sa gwamnati ta sa hannu wajen zuwansa. Sai turaki ya ce wa ni ne shugaban 'yan kasuwa Benue da Filato gabaki ɗaya. Ni ne shugaban 'yan kasuwa. Ni kuma zan sa duk 'yan kasuwa su yi ƙoƙari su yi hidima kuma ni na ba shi gidan da zai sauka ya gama gidansa kenan wannan gidan da ya rasu a ciki eh na Bauchi Road ya ce to shi zai sauke shi a wannan gidan to sai sai ya tashi yana zuwa ya ce wanda muka gamu da shi ubawaru a uba ringin shine yake saukowa muka shiga da muka shiga sani awwal sai ya gabatar da shehi ya ce ga almajirin showman tijjani zangon bare bari ya ce ga almajirin showman tijjani zangon bare bari ya ce ya faɗa masa da walhu sai shehu ibrahim yana kashin gida sai tashi ya zauna sai ya ce ai muna tare da shehu tijjanin daga nan shine ya faffaɗi waɗansu maganganu ya ce a lokacin imamu hassan sisi sun zo daga misra ta ruwa suna tsaye a bayan shi ibrahim sai ya faffaɗa masa ya ce kafin shawar malam ibrahim sadu ya tambaya sai ya ce masa in na zo garinku za ku iya ɗauka na sai ce "Zam- in Allah ya yarda za mu yi." ya ce to babu laifi in kaji in muka koma senegal za mu zo garinku insha Allah amma ga wanda zai kawo muku wasiƙan zana sani awal ne to wannan na sa shi a nan ne saboda na kawo kisa ɗaya wannan duk shehu ibrahim ne ya sanar da ni komai duk yanda aka yi aka yi duk abin da aka yi har zuwa garin da duk abubuwan da ya faru a garin duk gaba ɗaya faɗa mu alhamdulillah at tuhadis bi nimatillah a wannan sani awal an je kano to ana hidima to wata rana shi kuma sai to- ya bushi iska sai a gidan sarkin kano sai ya ce shehu ibrahim ya fito da yamma da ya fito wajen shakatawa kawai sai ya yi shimfiɗa shehu ibrahim yana zaune sai ya ce duk yaran da duk wanda yake son ya saya albarka ya saya a gaban shehu ibrahim aka tara kudin da ba a taba tarawa ba to wannan daga cikin wasu daga cikin shehanan shirin sai ɓaci ya musu takakkiya to wannan abun yana daga cikin abin da ya sa grudges ne wannan abun to da yawa rai ya ɓaci a kai shi ibrahim kuma bai ce komai ba to wannan abun sai su aka ce ko uban sani awal ne bai sai musu wannan abin da zai iya yi ba an yi maganganu da yawa shehi ke gaya mu yana ji sai ya shanye duk bala'in duk bala'in sai ya shanye bai ce komai ba aka yi zaman kano aka tashi sai shehu ibrahim ya sake zuwa lagos da ya sauka a lagos wa'inda suka yi masa wannan zagin suka ce ubansa ma bai isa ya musu wannan abin ba sai da aka zo ga baki daya sai aka ce ga wasu daga cikin shehunan kano sun zo da aka zo da ya fito ya gansu sai kama shehu ibrahim sai kulle shi a daki sai ya hau mashin ya tafi Ba- babu suka ce yaron nan da gaske yake koya ya tafi abinsa kuma shehu ibrahim ba zai ce mar komi ba a ka'idan saninsa saboda ai manzon allah bai taba cewa anas bin malik dan me kai kaza ko me yasa baya yi sai da ya je ya dawo ya yi ini ya dawo ya ini sai ya zo ya ce "Ah, har yanzu ba ku gan shi ba ne to tun da ubana bai isa ba ni na isa ya rama ka ji dalilin ya- ya ba su ya ce to ku gane kenan in ban isa ba to in ubana bai isa ba to sani ya isa shi yasa kake ganin ai har yanzu rikicin yana kan yaran gidan da 'ya'yan sani awal shi ne har yanzu saboda haka ko sai da aisha da taras an kalmar duk abun yana nan yana tafiya amma mutum ba zai iya ganewa ba sai yakin cikin gida da gida
shi shi shi ne duk komi shi ya sanar da ni saboda saboda shi to har ga to eh shi Ibrahim Sadiq duk shi ya gaya mu to wayannan shine asalin abubuwan da yake gudana ashe kaga duk mutum gwargwadonka in dai kai da da hannunka kan abu to ba inda zai balle ka zama fi sai kuma shehu ibrahim ba kasan da ya shiga a duniya wanda ba ba ba sani awala ciki Eh, duk duniya ba gun da ya je sani awal ba ya gaba kaga saktaransa biyu ne saktaransa imam ali sisai sannan barhama jau saktarori guda biyu shi ibrahim yake da su wannan duk inda zai tafi da barhama jau amma alifa a sayyidi ali sisai shine kuma yake ga- shine yake rike da garin sai shi yake rike da garin saboda haka duk fitan da ya shi ya sa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala a kai malam an gama fa wallahi tallahi mu yan dariƙa wallahi mu gode wa Allah jiya nake samun report duk duniya ba malamin da ya talifi dubu sai sharif ibrahim sale duk duniya ba a samu wani malami da ya talifi daban-daban daban guda dubu ba sai sharif ibrahim sale duk duniya ba a samu malamin da ya yi talifi dubu sai shari ibrahim sale almajin shi ibrahim almajin shi abul fatai ne almajin shi a tiku ne almajin shi tijani zangon bari bari ne domin shi a wajen sai ya fahimci na hau wannan akramaka Allah ga abubuwan kyautan ni na fa fahimci wani abu ni tuntuni na kai shekara goma sha biyar inda za a yi wani annabin tufa a cikin ɗariƙar tijjani za fitar domin takuransu da yadda suke tafiya a kan Allah da manzo Allah saboda nisansu ne aka rasa gane ma ina suke tafiya nisan tafiyarsu sai aka rasa gane ina ne ma suke tafiya Allah ka taimake mu Ah, ah, an yadda an yadda amma ba yadda ba hakan ne dai haka za a ta yin haƙuri kuma har a gane Ah. wayya ala wannan shine muhabbatin zati ita ce a ala wayya gayatul kusuwa ita ce isa matuƙa kuma kaga zati ala'i nu'ama imani kaga abin da aka sake warwarewa kenan wa mata wasala ila muhabbatin zati duk lokacin da ka sadu da muhabba na zatil aliya ani annahu yashmu ra'ihatun minha faqat shi ma kanshi ne yake ji amma sai ce sai a ce ya je eh kanshi ne amma za a ce ka je eh to in taqala ila fana'i almartabati to za ka yi kuma intikali zuwa ga karewa na martaba ba da martabatin bayan wata martaba fa yakunu amruhu awwalan zuhulan to kawai sai ga zuhuli ne abin da ake nufi da zuhulu zuhuli shin tafiyan kwakwalwa kana nan kawai zu kan da ga kaman kana kallon mutum sai ka kuma ba ka kallon shi kuma kuru-kuru irinsa ne to zuhuli ne ai eh to da ka imauce anil akawani ba za ka taba ganin kaunu ba eh ba za ka taba ganin kaunu ba summa sukura sannan kuma yake shiga maye summa gaibati sannan sai ka buya wa fana'an kuma ka yi kare ma a shi'urihi bil fana'i amma za ka gane ka kare summa ila fana'il fana'i sannan kuma sai ka kare kare wanda baka sanin a ina kake وهو أنه لن يحس بشيء شعورا بذاك جوان موسم وانا أو با بذاك سني يكي فاروا با إيه، شيني كودا دا أسوتي كدا ألورا بذاك سني با misali eh as- ko da za ka kawo ta kara maka a jikinka ba za ka sani ba Eh, malamai suke cewa idan menene wallan ta jiddi alal mayyiti da ilamu akwai abin da an aka yi in mutum ya mutu aka zo ana sukan shi da allura yana girgiza a iko to karewa ne ai Mm. wata hamiman wa hissan wa itibaran kowane irin han- bangare hissi ne ko itibaran wa gaba aqaluhu lokacin ba hankalinsa wa wahamuhu babu tunaninsa wan sahaqa adaduhu ya ƙare ya ƙare wa kannihi kamiyarsa falan yabka illal haqqa illal haqqu babu abin da ya saura illal haqqu bil haqqi lil haqqi fil haqqi ba abin da ya saura sai na shikenan ya tafi wa huwa maqamul fatahi wannan shine maqamun fatahi an samu fatahi kenan wal bidayatu kuma shine bidaya dama al bidayatu wan nihaya eh al bidayatu wan nihaya kaga sake daura karatun kenan in ka lura al bidaya wan nihaya samu yaro make yaro kaji me zai ce maka wayo Allah na wayo Allah na ya gane in aka yi nisa fa ai kuka zai ta yi kawai ai ba wayo Allah zai ce ba ya fita daga wannan martaban ashe bidaya huwa nihaya bidaya huwa nihaya ha yani bidayatul ma'rifati wa sahibuhu sahibinsa idza afaqa min sakratihi idan ya dawo daga cikin mayansa ya kuzu fitaraki zai hauhawa wasu udu ya hauhawa fi makamatin yana tafiya cikin makam shine taraki da ake faɗa ila abadil abad shi kuma yana tafiya ne duk kowane lokaci ya taraka ila Allah subhanahu wataala maslan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم كاغا تركي ne akwai lokacin da kake gyara kafan tafiyan akwai lokacin da kuma tafiyan kake sai ya zamo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga taraki ne sai ya zamo tarakin kuma yana da tarakin tarakinsa su'udi ne wa muqamat me ka karanta fatiha bi ayi ismin bi ayi niyyatin da wani niyya sai ka ce ko ba komai dai ka san ismullahi azim ga baki ɗaya harafanta yana cikin fatiha kana da ƙarin sanin abin da da baka san shi ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka karanta shi da wani niyya da niyyan karanta alqur'ani kaga taraki ne ka gane abin da wanda bai san wannan niyya ba haka ne shi kuma qul huwallahu kawai kafa uku daban ne e ko da yi bismillah ko da yi bismillah ai taraki ai abin ruhani ne yake jan ka ka gane ai fahimtan abin da yake koyan shine fi wahala ai to gane wannan shine asalin abin da zai baka abin da ake nishi kamar mutum ya ce Allahu Akbar in ka ce Allahu Akbar wanne ka faɗa Allahu Akbar na lisanu ko Allahu Akbar min kulli shay'in Allahu Akbar irin wanda yawanci ake faɗa Allahu Akbar Allahu Akbar ne lisanu ne amma Allahu Akbar min kulli shay'in saboda haka duk wani abin da ba Allah ba na ajiye shi ba zan sake tunanin shi ba da gaske ne kaga muhallin taraki ne to abin to abin da ake son mutum ya dawo kenan to in baka dawo ba kullum kana kokarin wancan ne dan wannan ya tabbata amma in bai tabbata ba to kawai kana tsalle da sunan sallah amma kuma a kujeranka za a yi maka kyautan wani abu amma salatul arifina wannan kai sun ce Allahu akbar to ma'ana yanzu na bar komi Allah kawai nake kallo to sai ku shiga magana da Allah kuma sai ku shiga magana da Allah to da wannan kake tafiya ko da wancan aiki aiki jako haka abubuwan suke sannan idan ka zo ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu iya nan ka sani sai wanda ba limami ba shi ce maka hamdan kasiran wa tsayiban mubarakan a cikin zuciyarsa ko a fili ya yi tarakin da ba ka da shi Eh, a- so dubu ɗari tara manzala ya ce ana gayyatan mala'iku talatin nifin wasala suna malakan mala'iku talatin da wani abu suna gaggawa don su rubuta ladan sai Allah ya ce a'a ba za ku iya ba ku banni ni ne na san abin da zan bashi shi kuma limamin bai sani ba gaho shi ya tsaya a rabbana wa lakal hamdu allahumma ra- sami allahu liman hamidahu ka gani to wannan shi yasa ba yadda za a yi ko a sallah ne a samu istiwa'i irin fahimta ɗaya ne ba ya yiwa ba ya yiwa to wannan shi ake kira taraki su'udi zuwa makami ku yi sallah lokaci ɗaya ka fi ni daraja saboda kai kana da waɗansu fuka-fukai da kamar kale da su kuma ka yi sallan ana subhana rabbil ala wa bihamdihi wannan yana karanta salatul fatihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatima shi sallar ta- tangaran an an kawar da komi an karba komi an karba amma kai kuma kana tasbihin Tas- tasbihin ka daidai ne amma wannan kuma ya fi ka shiga idan sallah daya to haka abubuwan suke gudana gwargwadon fahimta gwargwadon yadda abin yake wa sahibuhu ma'abucinsa idza taqa min sukrati idan ya, ya dawo daga mayansa ya akuzu fi tarqi wa sud fil maqamati ila abadil abad bila nihayatin zai koma zuwa ga abadil abad bila nihayatin intaha to wannan za mu shiga maganin tsarki eh za mu shiga sabon karatu wanda za ka gane tsarki ma kala biyu ne eh tsarki kala biyu ne akwai asali na asalinsa akwai kuma mu'uridi eh dukkan kaga shine za ka gane kullu mauludi yuladu ala fitratil islami duk wani wanda ya zo duniya musulmi ne duk wanda ya zo duniya kaga yana da tsarki to a ina suka gamu illa an abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wani rashin tsarki ya faru ne daga duniya amma ba daga lahira abin yanzu ba saboda haka tsarki ka- hawa biyu ne wannan tsarkin saboda zai tabbatar da Allah kuddusu ne saboda tunda ubangiji kuddusu ne to babu wani abin da aka yi shi wanda abin ba tsar- ba tsarki ba ne to ya aka yi aka samu itiradi wannan amsa ya ce maka to ga abin da ake nufi da shi kuma sai a zuwa duk shau tijjani zai warware maka saboda ka mai da lamarin ka gane waye Allah waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa shahanan mu mun gode ko ba mu da kuɗi eh mun gode mun gode wannan kyautar da Allah ya mana mun gode mun gode mun gode Allah ya rasulullah shehu Shehu ibrahim ya mana kyau ya yi mana godiya a wajen manzo Allah shehu tijani ya mana godiya a wajen manzo Allah Eh, ba za mu iya ba Eh, ba mu da bakin godiya shi yasa dukkan godiya ta tattara wani abu ne wanda in aka ce ma an yi godiya kaga alhamdulillahi godiya ne shukuru godiya ne sa ce hamidal- hamidallahu li nafsihi ubangiji ya gode wa kansa zaka ji ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ardi haka ne ko Eh, sai ga ubangiji kuma ya gode ya gode wa bawa Eh, bawa idan yi aiki sai Allah ya gode masa shi kuma bawa yana godewa ubangiji shi kuma bawa kuma yana godewa bawa in aka yi maka wani abu na alheri ka ce na gode dukka yarju ilallah subhanahu wataala ne matakai guda hudu ne amma duka godiya ce wanda take koma wajen Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب الفاتحة آه.
Zai mafi na fara na yi da hada.